أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة مرجوها إلى النار أعاذنا الله وأجارنا من النار ومن عمل أهل النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna wa Allah subhanahu wa ta'ala godiya da ya haɗa mu a wannan masallaci mai albarka na masjid sabilu hudakat wanda yake unguwan na ta mayar amfan wanda za mu ci gaba da tafsiri na alkur'ani mai girma jiya muna cikin suratul alaq mun tsaya bakin suro ayoyi guda biyar na farko na wannan sura wanda suke magana akan farkon wahayi da aka wa annabi Muhammad sallallahu alaihi sannan kuma hallo maudu'in su ya kunshi magana akan ayi karatu sannan kuma hallo mutum ya san asalin halitta sannan kuma hallo mutum ya yi karatu yana mai halin girmama ubangiji shi yana mai halin sanin da cewa ubangiji shi ne ya bashi baiwa da karamci na samun damar yin karatu na sannan allah maɗaukin sarki shi ne ya sanar da yani alƙalami ya za a yi amfani da shi sannan kuma loshi ya sanar da ɗan adam abin da bai sani ba wannan ayoyin guda biyar su ne harkon ayoyi da aka wa mazalar sama wahayi bayan wa'annan ayoyin guda biyar malaman tafsiri suke cewa an ɗan zauna wani ɗan lokaci tukwana aka sabko idashen ayoyin wannan sura bayan wa'annan ayoyin guda biyar an ɗan zauna wani ɗan lokaci fatara tawila sai kuma wani abu ya abtu shine abu jahal yake cutatar da manzan Allah sallallahu alaihi wasallama abu jahal yake cutatar da manzan Allah su sama har yake hana manzan Allah sama ya salla a cikin harami ya ce in ya ga manzan Allah su sama ya yi sujjada a harami to shi kuma ya ɗauki nauyin zai yi da yake da suna nam nam ya ce in ya ga manzan sama zai yi sallah a harami shi kuma zai taka wuyan manzan Allah sama da sauran ababen da ya afku sai aka sabko da ayoyin da suke zauwa bayan wa'annan ayoyin guda biyar kenan kafin mu karanto ko kuma faddal malam yana iya karanto mana ayoyin gabaki ɗaya sannan kuma ya mu ɗauke su ɗaya bayan ɗaya mu dinga ɗaukar makta makta bayan ya karanto mana su duka tun daga farkon su har zuwa ƙarshen sura insha Allah
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفخه بسم الله الرحمن الرحيم
نعم كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى إن إلى ربك الرجعى أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم ألم يعلم بأن الله يرى كلا لئن لم ينته لنسفعا بالناصية ناصية كاذبة خاطئة فليدع ناديه سندع الزبانيه kalla la tubi'hu wasjud waqtarib zai wayannan ayoyin gabaki ɗin sun sabko ne a munasaba ta wannan abin da ya faru ga Abu Jahl wanda yake cutatar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama Imam Muslim rahmatullahi alaihi ya rawaito a sahihin shi yace lalle Abu Jahl ya ce wa mutanen shi ce shin kuna nan zaune kuna kallo manzalar sama yake cewa manzalar sama yake zauwa yake yin sallah ya yi sujjada kuna kallon shi a harami kuma ku kyale shi ya ce to ya rantse da allata da uzza ya rantse da gumakan da suke bautawa lata da uzza ya ce idan ya ga manzan allah sassaba ya yi sujjada ya yi sallah zai taka wuyan shi zai turbuɗe huskar shi a cikin ƙasa wannan magana ya faɗi ya ce la'ata'anna ala rakbati zan taka wuyan shi sannan kuma hallo ya ce wala u'affiran na waje hau turab zan turmuza huskar shi a cikin ƙasa haka ya wa mutanen shi a wannan kalma ce ta cutarwa he wataran aka yi katari manzalar sama yana yin sallah sai abu jihar ya zo zai arwatar da aikin nan da ya ce zai yi suna taune mashirkai suna zaune suna kallon yaya zai yi hakan ko ba ya yi ba hakan kawai sai suka ga ya kusa dab da manzalar sama suka ga yana ja baya yana daga hannun shi yana karewa yana ja baya yana daga hannun shi yana karewa suka ce to kai me ya same ka me ya faru da ya ce tsakanin shi da manzan Allah sama ya ga handakan minnar ya ga wani mahaukacin rami na wuta shi yasa ya jawo baya karshashin wutar harshen wutar ya nemi ya kama shi sai yayo baya yana karewa da hannun shi ya ce kuma hallo wa haulan ya ga wasu musibu wasu abin tsoro abin firgitarwa ya ya ga mala'iku ya ga abin fitarwa kawai da ya bayani zai kara bayyanuwa in man karanta wani tsoron sannan kuma hallo wa ajini hatan ya ga abin tsoro da kuma fuka-fukai yani ya ga mala'iku kiri da wuzo shi yasa manzana sam ya ce laudana inda ya zo kusa da ni a lokacin da yake sallah lahtatafattun mala'ika udwan udwan da mala'iku sun kama shi sun yi ɗaiɗai da shi gaba-gaba za su kama shi sun ɗaiɗai da shi su zuwa shi wutar jihannan tun a duniya za mu shi kamun 'yan wuta a jewa shi wutar jihannan wadda sai fa'anzar Allah ta'ala a ra'aitar lazi yana abdan ya sallahi Allah ya sabko da wa'annan ayoyin a nan gurin an bayyana cewa daga a ra'aitar lazi yana abdan ya sallahi amma kuma a hakikanin yadda yake kamar yadda malamin tafsir suka bayyana tun da kalla inda insan da ya taza har zuwa ƙarshen sura wanda ma da ya karanta mana dukkansu sun safka ne a wannan munasaba wadda na abu jihar abu jihar kada mu mance ne ɗan amin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam amma kuma yake cutatar da shi irin wannan cutatarwa sannan kuma hallo ya zo a hadisi da sahih bukhari ya rawaito imam bukhari ya rawaito shi a cikin sahihi shi daga abdullahi bin abbas abu jihal ya ce ya ce in ya ga manzan Allah sama yana yin sallah a gurin ka'aba ya ce zai taka wuyan manzan Allah sama he wannan labarin ya kai zuwa ga manzan Allah sallallahu alaihi sama he manzan Allah ya ce la in fa'ala la in fa'alahu la akhadathu malaika in ya aikata haka mala'iku za su kama shi tun daga nan doron duniya hutar jahannama kaga wannan da yake da suna matsalolin nan wannan sababin nuzul ɗin wa'innan ayoyi sababin sabkar wa'innan ayoyi kenan su ne yanzu kenan za mu shiga insha Allah tafsirin ayoyin an fara bayani da wasu siffofi nashi me yasa shi yake yin wannan ɗagawar da yani girman kai da cutatawa musulmi da bijirtewa gaskiya me yasa shi yin haka shine ganin yana da dukiya sai karanta mana ayoyi guda uku insha Allah mu dauke su ɗaya bayan ɗaya haka
kalla innal insana la yatgha ar-ra'ahu istaghna inna ila rabbika ar-ruj'a na'am wannan ayoyi guda uku suna magana akan sababin da yasa ya zamto yana dagawa wasu ne ya sa ya zamto yana ɗagawa yana cutatawa annaban muhammad yana cutatawa musulmi yana cutatawa musulunci yake ƙaryata maganar allah duwan sababi ne allah ce kalla tabbas da gaske wannan kalma ta kalla ana kawo ta ne litakidi masu yati ana kata domin ta ƙarfafa abin da zai zo na magana kalla tabbas haƙiƙanin magana innal insana lallai ɗan adam mutum laifaga yana samun ɗagawa girman kai da jiji da kai har ya ƙetare iyaka ya taga daga tughyan ne a tughyan shine ƙetare iyaka asalin kalma ta at-tughyan ƙetare iyaka shi yasa idan ruwa ya ƙetare iyaka shi sai a ce mishi al-ma'u taghi inna lamma taghal ma'u lokacin da ruwa ya ƙetare iyaka shi kenan asalin kalma na yani yatgha asalinta min at-tughyan daga cikin shi kuma aka hudo da taghutu wanda ake ƙetare haƙƙoƙin Allah a bawa wani Allah wadah daidai shine innal insana lallai dan adam la yatgha yana yin yana ƙetare iyaka da haƙoƙin da Allah maɗaukin sarki ya ginda mashi ya samu ɗagawa da girman kai ya bijirewa dokokin Allah kenan nan al'insan jinsi na ɗan adam duk da ayat ta zo tana magana akan abu jahal amma akan abu jahal da duk wanda ya siffantu da siffofin shi a da ne ko a yanzu ne abu jahal da dukkanin wanda ya siffantu da siffofin shi a da ne ko a yanzu ne shi yasa malaman tafsiri da malaman usul fiqh a wannan gurin suna da wata ka'ida suke cewa al-ibratu bi umumin lafzi la bi khususi sabab idan ayoyi suka zo suka sabka akan wata mas'ala muayyana to ba wannan ba wannan mas'ala zamu kalla ba da lafazin ayoyin zamu kalla in suna daukar duk wani mai wannan sifar su zamu bawa to wannan abu jahal da kuma duk wanda ya siffanci da irin siffofin shi kalla bari dai ko kuma tabbas innal insana lallai dan adam la yatgha yana ketare iyaka ay la yatajawazu al hadda fi at-tughyan wattiba'i hawa an-nafsi wa yastakbir ala rabbih yana ketare iyakashi sannan kuma hallo yana bin san zuciyar shi yana girman kai ga Allah madaukakin sarki menene wani sababi yake sa shi yayi wannan tughyanin har ya dinga tutatawa musulmi ya dinga tutatawa annabin rahma shine ar-ra'ahu istaghna idan ya ga ya wadatu yana da dukiya ya dinga cewa tunda ina da dukiya a nan to a can ma kuma hallo zan wanshi kaina har ya zo dinga wa annabi isgidan haka ar-ra'ahu istaghna kawai idan ya ga yana da dukiya shi yasa a ƙarƙashin wannan guri ne malami suke cewa da akwai wata hikima in kaga Allah ya barka da ɗan wahala da ɗan talauci ta yi da Allah ya baka dukiya sai ga baka iya zama cikin jama'a shi yasa wani lokaci yani rishin dukiya ni'ima ce domin tana kare maka addinin addininka tana kare maka ɗabi'un kyakkyawa wani kuma aka ba shi dukiya ni'ima ce a gare shi domin yana da tausayi yana sanya yayi wa mutane hidima wani kuma nikima ce musiba ce a gare shi domin bayya kiyaye dokokin Allah to Allah maɗaukin sarki yana zaɓa wa ɗan adam abin da yake daidai da shi wazah to galiban mutum in ya samu dukiya yana samun ɗagawa da girman kai wannan ka duba ga ya jama'a duk wani guri da ake karatu ka duba ga wanda suka yawan zama wanda ba su da dukiya ne wallahi ko ina za ka je ka bincika in ka ga mai dukiya ya zo ya zauna gurin karatu ko gurin nan ana sa kamera a nuna wa duniya a gan shi kuma wala Allah yana da alaka da siyasa siyasa ko wani matsayi ko makamantan haka ko kuma wani hadafi daga cikin ahdaf shi wanda kuma galiban ma samu ma aiki ne mai dukiya da kuɗi ya zo zauna ya ji karatun alkur'ani ya ji ana haɗin laihi kan shi riba haramun ce ya ga ana haɗin dole ne a tausaya al'umma ya ga ana haɗin dole ne a ba da zakka galiban amma ana samu alhamdulillah wa'inda Allah ya zaɓe su zaɓaɓɓu daga cikin zaɓaɓɓe Allah ya zaɓe su ga duke kuma lo ga ɗabi'u kyakkyawa ga riko da addini ga bauta ma addini Allah ya taimaka kenan innal insana la yatagha lallai ɗan adam yana yin ɗagawa girman kai da ƙetare iyaka an ra'ahu stagna idan ya ga ya wadatu yana da dukiya min ajli an ra'a nafsahu ghaniyan lokacin da ya ga kanshi yana da dukiya wa asbaha za tharwatan wa mal in yaga yana da dukiya to sai ya yi tagawa ashira wa batira sai ya yi tagawa to yanzu shi wannan dan adam mai wannan sifofin asali shine Abu Jahl da duk wanda ya sifanta da sifofin shi dan yana da dukiya ne yake dagawa da girman kai kenan ma'anar shi duk mutumin da ya dauki dukiya wadata hanya ce ta ya dinga wulakanta al'umma to wallahi ya dauki turba ta Abu Jahl kada ka yarda in Allah ya baka dukiya zamto hanya ce ta ka wulakanta al'umma ko ka wulakanta addini ko ka bujirewa dokokin Allah ka ya zamto kana daga cikin mabiya na Abu Jahl shi kuma Abu Jahl shine fir'auna hadhihi umma fir'auna na wannan al'ummar ta Allah ya taimaka sai Allah maɗaukin sarki ya a aya da mala ya karanto ta uku Allah maɗaukin sarki ya mushi wa'azi da gargaɗi inna ila rabbikar roja lallai tabbas makomaha zuwa ubangijinka take za ka mutu abin ne ka ka yi tsutsa nama ya rididdige ya bushe ya zamto ƙasa ƙashi ya rididdige ya zamto ƙasa ya zamto babu komai a tada ka ranar tashar kiyama ka ta yi zuwa ga arzul mahshar Allah ya maka sakamako in ka yi aiki na kwarai ka samu lada da bankon lada gidan aljanna idan ka yi mummuna wutar jahannama Allah kiyaye kaga wannan wa'azi ne a salo mai sauki aka fara mishi shi yasa malamai suke cewa idan za a fara wa'azi a fara da salo jan hankali a hankali a hankali he kuma in an gaban yayuwa ba a ganewa to kuma a ɗauki zane kaga nan abu jihar duka wa'azi ne ake mishi a hankali hassalan har uslubin ma sauki sauki gare shi kalla innal insani la yataga kai to dan adam yana ƙetare iyaka yana girman kai ga Allah madaukakin sarki an ra'ahu staghna in ya ga ya wadata da dukiya bai san Allah ya bashi dukiya ba ha inna ila rabbikar ruja to makoma wa zuwa ga ubangijinka yake to yanzu an mishi wannan wa'azuzzukan an ga bai fahimta ba ya ki daukewa ya ki ganewa ya doge to za mu ga uslubi zai canza ya dauki kwari na amsa da ba da magana to haka ake so wa'azi ko faɗakarwa ta siffantu da wannan sifofin na hikima shine kenan inna ila rabbika ruj'a lalle makoma zuwa ga ubangijinka Allah madaukakin sarki yake zai saka maka da abin da kai na kware shine malamai suka ce kuma hallo yani wannan dai kissar da muka muka bayyana wasu malamai suna ganin cewa daga ayar da zamu tashi a nan gaba zuwa ƙarshen sura su ne suka safko akan Abu Lahab Abu Abu Jahal afwan daga ayar da zamu tashi yanzu a ra'aitan ladhi yanha abdan iza salla har zuwa ƙarshe su ne waɗanda suka safo a kan abuja amma kuma abin da ya yi ƙarfin dalili ruwayat sun zo muta'addida tun daga ta ta kalla inda isa da ya taga har zuwa ƙarshen sura su ne suka safo a harko an fara da uslubi mai sauƙi ana jawo hankalin shi ana gwada mishi wannan sababin da ya ɗauka musiba zai kai shi jaidu sai karanta mu
أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى نعم wannan kuma su ma uslubinsu masu zaman kansu yake uslubin nasu tsaka tsakiya ne واضح wannan wayanda mala ya karanto mana tsakatsakiya ne su sun hina farkon da muka karanto zahi kuma hallo ba su kai ba na gaba da zamu gani insha Allah sai Allah madaukakin sarki ce ara'aita alladhi yanha 'abdan idza salla shin ba ni labari akan wanda yake hana bawa idan yana yin sallah yake hana shi yin sallah wane ne yake hana bawa yin sallah wani ne ake hanawa yin sallah wanda yake hana bawa yin sallah shine abuja yana hana bawa daga cikin bayan Allah wani ne wanda ake hanawa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wadah shi da Allah sarki ce ara'aita galiban ara'aita in ka ganta tana bada tana daukar ma'ana akhbirni ba ni labari ara'aita akhbirni ba ni labari ba ni labari akan wanda yake wannan abin shin wannan abin da yake ba na wauta bane ba ba na rashin hankali bane ba to a wannan suwar duk inda kaga ara a wannan suwar in kaga ara'aita akhbirni ne wada uslubin kawai uslubin khitabi ne tattaunawa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ara'aita alladhi yanha shin kaga wannan wanda yake hana abdan idza sallah yake hana bawa idan zai idan zai yi sallah ko kuma idan yana sallah yake hana shi yin sallah abun mamaki ne me yasa zai dinga hana bawa in zai yi sallah sallah kuma bautawa Allah ne maɗaukin sarki kuma shi wannan bawa ne na Allah kuma yake bautawa Allah me yasa kake hana shi kuma a gurin masallaci ɗakin Allah me yasa kake hana shi kaga da ɗan zahi ya hina ayoyin da suka wuce ɗan bai gane ba kuma lohe a mashi da auslubi wanda yake mai zahi na ƙarshe insha Allah za mu gani a ra'aitar lafi yana abdan iza sallah shin ba ni labari akan wanda yake hana bawa lokacin da zai sallah yake hana shi sallah kaga wannan abun mamaki ne ɗaya daga cikin malaman tafsiri shine abu su'ud yake cewa hadhihi al-aya taqbihun wa tashni'un li hali taghi wa ta'jibun minha wannan aya tana nuna mana abun mamaki ne da munana halin wannan mai dagawa da yake hana bawa in zai sallah zai bautawa Allah madaukakin sarki shi bayyayi kuma yana hana mai yi kada akwai matsala kidan wannan zai dauka duk wani wanda yake hana bawa nagari yin ayyuka na fa'a sallah ce azumi ne sadaka ce zakka ce zuwa neman ilimi ko makamanta haka ya ɗauki wasu sifofi daga cikin sifofi na abuja mutumin da ya zo kawai shi baƙin ciki yake ga ana ayyuka na ƙwarai in kuna wa'azi ya sa radiyo idan sallah ake ya sa kaɗe-kaɗe in ana zama ana cikin majalisi ana tattaunawa ne ya ce bayan je gurin tafsiri bayan je gurin karatu ya ce kai da Allah zauna da makamanta haka to wannan mai irin wannan sifar yana da wasu sifofi daga cikin sifofi na abu jihar allah ke kenan wannan an munana halin shi da sifar da ya tsimci kanshi sai allah maɗaukin sarki ci gaba da cewa a ra'aita ladi yana abda ya sallah a ra'aita in kana alal huda shin ba ni labari shi wannan bawan da ake hana in ya kasance akan shirya he a hana shi sallah ce yake bautawa allah yake akan shirya yake to me yasa kake hana shi bauta ma Allah kaga wannan ba yani tambaya bace ake shin bawan akan shirya yake tabbas akan shirya ne istifham ne amma takriri tabbatawa ce lalle wannan bawan da yake bautawa Allah yana kan shirya yana kan fahimta addini shine ke dan aka kawo shi ta hanyar istifami dan a ƙara munana mushi sura da huska da kuma hannu a ƙara nan ba shi cewa akan abin da yake kuskure shi ne a ra'aita in kana alhuda ba ni labari in wannan bawan mai yin sallah shi ne manzan Allah wanda yake yin sallah wanda kake hana shi in kana alhuda in ya kasance akan shirya akan tafarki na kwarai tafarki na Allah sai ka hana shi kaga bai kamata ba mutum yana yin aiki na kwarai ka hana shi misali yau irin abin da yake faruwa wasu daga cikin uwaye ko yayi ko manya su ga ɗansu ya fahimci sunna yana yin tsala yana ɗage wando yana ajiye gemu a dinga cewa je ka aske wannan gemu kaga bai kamata ba mutum yana kan shirya yayi koyi da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam a hamma an gadi in lokacin sallah yayi kaffa kaffa yake zo masallaci a ce kai he ka ce me yake suna me ai ka ce kai ne limamin ko ko kada kamar sala a dinga wa mutum izgiri an ga mutum yana kokarin kiyaye addini mutum yana yawan karanta alkur'ani kullum cikin karatu alkur'ani a dinga mishi izgiri bai kamata ba duk mutumin da yake wannan yana da wasu daga cikin sifofi na abuja allah ke shine a ra'aita in kana ɗauda shin ba ni labari in ya kasance akan shirya sai ka hana shi au amara bi taqwa ko kuma yayi umarni in ya kasance dan aikin shi ne kake hana shi to aikin nashi in ya kasance akan shari'a sai ka hana shi in kuma dan maganar da yake yi au amara bi taqwa in yayi umarni da tsoron Allah sai ka hana shi domin manzala sama da abin da yake umarni tsoron Allah ne a ji tsoron Allah a bautawa Allah shi kadai a bar bautawa wani Allah sannan kuma awa Allah biyayya a yi abin da ya umarni abin da ya hana a bari to ya yi umarni da takawa ya ka hana shi kenan nan duk wani hujjoji ne ake so a ɗarme shi da shi akan me yasa yake hana bawa yin sallah duk wani hujjoji ne ake so a ɗarme shi da shi in kana tunanin ba akan shirya ba yake to akan shirya yake nesa ka hana shi in kana tunanin maganar da ya yi ta nesa da tsoron Allah to tsoron Allah ne yake umarni da shi nesa ka hana shi au amara bi taqwa ko kuma yayi umarni da tsoron Allah me yasa zaka hana shi wannan an gama bayanin halin wanda aka hana kaga tabbas duk mai hankali in ya ji halin wanda aka hana yayi ibada ya bautawa Allah halin shi shi wannan wanda yake bautawa Allah na harko Allah yake bautawa wadah sanan na biyu sallah yake yi wanda tana daga cikin manyan ibadu sanan kuma hallo ya kasance a kan shirya sannan kuma da yake wasu da ya yi umarni da tsoron Allah jayi to wanda halin shi haka yake bai kamata ba a hana shi to sai kuma hallo mu ga halin wanda yake yin hani shi yaya halin shi yake za mu ga duka halin shi babu hali ɗaya na kirki yanzu ma za a faɗi halin shi kai da kake hanawa ga hosifofinka to me yasa za ka hana wadda shi ne halin maɗauki sarki ce a ra'aita in kazzaba wata walla ba ni labari shi wannan wanda yake hana bawa wanda yake hana bawa yin sallah in kazzaba in ya karyata da abin da aka gaya mishi na alkur'ani da abin da aka gaya mishi na dokokin Allah ya karyata wata walla ya juya ya bar imani da Allah maɗauke sarki yaya halin shi yake ba ni labari ya makomashi take kaga ga nan an yi bayani akan halin shi wanda yake yin hani wadda shi ne a ra'aita in kazzaba ba ni labari in ya karyata da alkur'ani wata walla kuma hallo ya bujirce ya ƙin iman da allah maɗaukin sarki shin shi da yake wannan aikin na harko shi yana hana bawa yin sallah sannan na biyu kuma yana hana bawa yin sallah yana hana bawa bin shirya aiki da shirya sannan kuma yana hana bawa da yake wa suna umarni da tsoron Allah baitin haka ga wasu siffofi mummune nashi in kazzaba makaryaci ne yana karyata ayoyin Allah wata walla kuma hallo ya juya ya bijire ya ƙin imani an kiraye shi ya ƙin imani to yanzu shi ya mance ne da yana da ubangiji wanda ya halicce shi kuma yana ganin shi ya san duk abin da yake kitsawa alam ya alam shin bai sani ba bi annan yara lalle Allah maɗauki sarki yana ganin shi shin bai san da cewa Allah maɗauki sarki yana ganin shi ba ai ya kamata ya ji kunya ubangiji shi ya yi kunya Allah sannan kuma Allah ya ji tsoron Allah Allah yana ganin shi da abin da yake kaga wannan shine halin shi jayi a wannan aya alam ya alam bi annan yara Allah yana gani da akwai tabbatar da sifa daga cikin sifofin Allah shine Allah yana gani gani ba irin naka ba baranta naka ce irin kaza kala kaza ba a kayyafawa ba a masaltawa almuhim yana gani yana da sifa ta gani da me yake gani da ido bi ayunina alqur'ani wa wasna alfulka bi ayunina game da kisa ta annabi wajen yin da yake suna jirgin ruwa ya yi shi da ganin Allah da idanun Allah yana gani kuma hallo yana da idanu amma ba tare da takiyifi ba ka masalta shi ko tamsiri ko kamanta shi kuma dole ka yi imani da haka sannan kuma hallo ba za ka tambayi ba yaya sifar take wannan shine aqida ta mummune a babi na asma wa sifat aqida ta ahlus sunna wal jamaa alam ya alam shin bai san da cewa ba bi anna allaha yara lalle allah maɗaukin sarki yana ganin shi yana ganin ayyukan da yake kuma zai sakauta mushi akan wannan mummuna ayyukan da yake lalle wannan yana cikin yani jahilci da rashin wayewa da rashin ganewa bai san da allah maɗaukin sarki yana ganin shi ba to duka wannan ya zo ne akan uslubi na takariri tabbatar da abin da ake waɗi kamar tambaya ce ake amma kuma tabbatar da abin da ake واضح جيد وانا كده سوني ايوي in ka lura wannan ayoyin da muka karanta yani zahirin su matsakaici ne sama sama aka yi bayani sai kuma lura zamu ga uslubi zai canza hannoyin sauti ma za ga ya canza insha Allah mu yi mulahaza wannan nukta insha Allah جيد جيد
كلا لئن لم ينته لنسفعا بالناصية ناصية كاذبة خاطئة فليدع ناديه سندع الزبانية كلا لا تطعه واسجد واقترب
نعم سي الله ما أكين سركيتي كلا bari dai tabbas la'illam yantahi idan bai bar ba wannan abin da yake na hana bawayin sallah na cutatawa manzala sama na ƙaryata ayoyin Allah na rishin yin imani na cutatawa musulmi idan bai bari ba la'illam yantahi in bai bar ba wannan ayyukan da yake shine abuja an bai bar ba wannan ayyukan da yake to menene sakamakon shi lanasfa'an bin nasiya za mu sa a kama a fusga wannan makarkwatar kan shi wannan mai yake sa an nasiya shine gashi na goshin gaba inda in mutum ya kai zuwa lokaci ya suke zubewa ya zamto yana da sanko to wannan za a kama a fusga lanasfa'an bin nasiya a saf'u shine a fusga abu da ƙarfi kama abu da ƙarfi shine astaghfiru lanasfa an bin nasiya lallai tabbas za mu fusga makwarkwatan kanshi ko kuma mu kama makwarkwatan kanshi da ƙarfi a jewa shi wutar jahannama tun nan doron duniya za mu shi irin kamun da ake ma da yake da suna yan wuta ranar lahira kamun da ake musu a jewa su wutar jahannama a kama makwakwatar kansu a kama kahuwansu a jewa su wutar jahannama kawai da allama ɗaukin sarki bayyana a cikin suratul rahman yu'raful mujrimuna يعرف المجرمون بفيما هم ويؤ- fayukhra فيؤخذ بالنواسي والأقدام Allah maɗaukin sarki ya ce ana gane mujirmai maɓannata wanda suka yi aiki mummuna ranar tashar yama bisimahum da alamomin da ake yi musu a jik- a kan huskarsu fayu ukhadhu bin nawasi sai a kama maƙwarƙwatar kansu wal aqdam da kuma ƙahuwansu a jewa su ta jahannama to shi wannan a ranar lahira to shi tun a nan doron duniya za a mishi mala'iku za su zo su kama maƙwarƙwatar kanshi jewa su ta jahannama da ƙarfi su fuska to da ya ji haka malamin tafsiri ke ta da ya ji haka sai ya ce to shi ma zai kawo 'yan gayya shi zai je gayyato 'yan fada su 'yan fada ne ya sa yana daga cikin fara'ifin umur wani malami na jiya cewa duk wani dan fale to abuja shi ne dan fale shi alfahari yake shi ne dan fara yau daga an mushi abu ya ce dan fada mu zan je in kirawo dan fada mu za mu je in kirawo to wannan irin tabi'a ce ta Abu Jahal Allah kiyaye to da ya ji haka kai ana maganar mala'iku ka ce wai zaka kirawo dan fada ka da sauransu Allah kiyaye da ya ji haka ya ce zai je ya kira dan majalisin sa nadi annadi shine fada majalisi wadai annadi shine kuma da muka faɗa haka ba muna nihin ba duk wani majalisi duk wata fada yani an fare dai ma'ruf ne wanda kawai suke ayyuka na rashin tsari da rashin ganewa da rashin tunani shaye-shaye da faɗace-faɗace da abin da bai kamata ba da zaman banza rashin uh, aiki da sauransu wannan shine muke nufi amma duk wanda za su zo su zauna dan tattaunawa ko makamanta haka suna kiyaye haƙƙin hanya wannan ba sa amsa sunan yan fadin dai shine da aka faɗi aka aka ce za a kama makwakwatar kai shi a jefa shi wutar jahannama la nasfa an bin nasiya kalma ta eh, yani eh, ta yani asafa mun yi bayani akan cewa kalma ta eh, mai yake da suna nasfa an da Allah maɗaukin sarki ce bin nasiya za mu kama makwakwatar kai shi kalma ta asafu malaman lugha suke cewa aljazbu bi shidda wa quwwa a kama abu da ƙarfi da tsanani a jashi shine aljazbu bi shidda wa quwwa shine malaman lugha suke cewa an ciro ta ne daga safa'atu bi shay'i idza qabattu alaihi wa jazabtu na kama abu idan na rike shi da karfi irin shi ne ake cewa safa'a bi nasiyati farasi lokacin da mutum yake yin me yake suna sukuwa akan doki ai in yana so ya zaburar da dokin wannan gashin nan na kan doki shi yake kamawa ya bukatun ƙarfi to haka ne za a kama shi irin yadda mahayin doki yake kama wannan da yake suna gashin kan doki ya buga shi da ƙarfi don ya zabura to irin wannan kamun zamu shi shi yasa wani abun wata kalmar ma'ana ta fata hutuwa sai ka shiga asalin tsagwaro na lugha za a gane me take ɗauka wannan kalma ta asafa'u na yasfa'an bin nasiya za mu kama makwakwa kashi an nasiya shine gashi na tsakar kai wadda wannan shine na gaban kai ko kuma tsakar kai za a kama shi kai tsaye daga nan haihu ta jahannama to da ya je haka ya ce a shi har za a zo a dinga mashi a dinga mashi gargadi har a ce za a zo a turo wasu su kama shi ya ce wallahi yake cewa manzala sama ya ce tuhaddiduni ya muhammad shin kana mini gargadi kana tsawatar mun ya ce kai kasan abu jihar yake cewa kasan da ina iya cika wannan wadin ina iya cika wannan unguwar da ɗan fale na da abokaina da mutane na ɗan fadata ya ce kuma hallo ubangiji ka bayya iya yin komai in zo da maza mahaya doki da na ƙasa da masu addina da masu waye yani wannan je ka duka haka ya zo kawai abin mama zai baka mamaki in ana waɗi yaka ce kai an ɗauko abin daga gurin yan fane la haka ya zo malama haka suka waɗi kan yan doki kan yan hawa moto kan wanda za su zuwa ƙawa da wuka da mashi da waye haka dai ya zo shi sa wannan aikin mummuna ne fale ba abin yi ba ne mutum ya shiga karatu ya mai da hankali kan karatu da riko da addini ya tashi ya zamto cikin shabun na sha'afi ibadatillah sarmayin da ya tashi a cikin ibada Allah wanda yana daga cikin sab'atin yazulluhumullahu fi zillihi yawma la zilla illa zillah guda bakwai wanda Allah ɗaukin sarki zai sanya su ƙarƙashin inuwar da babu wata inuwa sai wannan inuwar shine da ya faɗi haka sai Allah maɗaukin sarki ya maida mishi raddi kawai da za mu gani insha Allah na yasfa'an bin nasiya za mu kama makwakwatan kanshi sai Allah maɗauki sarki ya siffanta wannan nasiya makwakwatan kan nan tashi sai ya siffanta ta ya ce nasiyatin makwakwatar kai ce wada kaziba makaryaciya a abin da ta wani khati'a mai kuskure mai yin banna a aikin da ta yi nan malaman tafsiri suka ce an siffanta makwarkwatar kanshi da cewa makaryaciya ce mai kuskure ce mai banna ce ba ana nihin ba makarkata kai ana nihin mai ita kinaya ce ana nihin mai ita ko kuma majaz ne wanda yake akali ana nihin mai ita wadda shi ne nasiyatin yani kazibatin makarkata kai ce wadda take makaryaciya a wajen magana in yi hudu magana baya iya cikawa kinan makaryaci ne kenan duk wanda ya ɗauki wannan sifa ta ƙarya in yi haɗu magana bayya iya cika ƙarya a kodayaushe shi ma kuma hallo ya ɗauki wasu daga cikin sifofin shi Allah ke sannan kuma hallo khati'a duk wanda ya ɗauki wannan sifa na ɓanna da gangam ɓanna da gangam saɓawa Allah da gangam domin da aka ce khati'a ba ana nihin ba wanda ya yi kuskure kuskure da akwai alkhati da akwai al-mukhti al-mukhti wanda ya kuskure a rashin sani shine dai wanda ya zo a hadisi inna allaha rafa'a an ummati al-khata'a wan nisyana wa mastakrihu alayhi wadah sanan kuma hallo da akwai al-khati mabannaci da gangam zai banda ya sani an hana da gangam zai saba wa Allah shine Allah madaukakin sarki ke bada labari a cikin suratul haqqah yana ba da labari akan abincin wutar jahannama ya ce la ya akuluhu illal khati'un la ya akuluhu illal khati'un kaga he mabannata da gangan su za su ci wannan abinci na wutar jahannama kenan al shi ne wanda ya banna da gangan al wanda ya banna a rishin sani wadih shi al-mukhti mai uzuri ne kuma galiban al-mukhti shi al-mukhti galiban yana yi ne yayi kokari akan yayi biyayya ga Allah sai ya kuskure shi kuma al-khati da gangam ne zai saba wa Allah iru da wazo kina kaga wannan sifa ce ta Abu Jahl shine makaryaci ne sannan kuma hallo mai banna ne da gangan mai saba Allah ne da gangan shine mai yake suna a cikin littafi na tashil na tafsiri yake cewa wa wasfiha bil kadhibi wal khati'a majazu an siffanta makwarkwatar kanshi da ƙarya da khati'a kuskure yani dangam ko banna da dangam majazun majazi ne aka yi ana nihin shi ne mai wannan sifa makaryaci ne sannan kuma hallo mai banna ne da gangan mai sabawa Allah ne da gangan wal kadhib wal khati fi al haqiqa sahibuha shi mai wannan makwarkwata kai wadah amma kuma an yi ishara ne akan makwarkwata kai saboda gurin kwakwalwa take duk wani tunanin shi ƙarya duk wani tunanin shi ya zai sabawa Allah kenan ma'ana shi duk wanda ya zamto a tunanin shi ko da yaushe ya za a yi kirkiro karya don a yi dariya ya za a yi kirkiro karya don ya ci haƙƙin wani ya za a yi kirkiro karya don ya wohuntar da kan mutane don ya yaudar mutane ko kuma ya za a yi saɓawa Allah duk yadda yake tunanin ya za a yi saɓawa Allah yana daga cikin sifa daga cikin sifofin wannan da yake wasu fir'auna hadil umma abu jahal Allah yi to baicin an gaya mashi wannan an ce za a kama mai kyau suna makwarkwatar kanshi a yi fancakali da shi a jewa shi wutar nawa sai ya zo ya yi alfahari da kurin da ya yi a kan cewa zai gayyato 'yan majalisun shi 'yan fadon shi sai allah maɗaukin sarki ce falyad'u nadiya ya je ya kirawo 'yan fadon nashi ya kira 'yan majalisun nasu ya kira 'yan fadon tasu nadiya ya kirawo ahlu majalisi falyadu ahli nadihi wal yastansir bihim ya kirawo ɗan majalisin nashi ya nemi taimakon su to ya Allah ya ce za mu haɗa ka da wasu bayinmu su ne mala'iku wa'inda khazanatu jahannama ne masu gadin wutar jahannama wanda Allah maɗaukin sarki ya waɗi siffarsu a cikin suratul tahrim ya ayyuhal ladzina amanu ko an fusa ku.
Ya ayyuhallazi na amanu ku an fusa wa ahalikum naro, wa ahalikum naro wa kudu hannasu wal hijaro, alaiha mala'ikatun ghilazun shidadun la ya'asuna Allah. لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون wannan Allah maɗaukin sarki ya bayyana cewa masu gadin wutar jahannama bai can Allah maɗaukin sarki ya ce ya ayyuhal ladzina amanu ya ku wanda kai imani ku anfusakum ku tsamar da kawunanku wa ahlikum da iyalanku daga shiga wuta wannan wuta wa quduha an-nas wal hijara makamashinta mutane da dorwatsu kai ne ka san wutar da aka ce abinda za a hura ta dutse ne ka san ba wasa ba ce ba da kuma mutane su ne makamashinta kuma suwaye suke gadinta alaiha mala'ikatun wanda suke gadinta hazarci jahannama da akwai wasu mala'iku waɗanda suke ghilazun masu kakkausar ɗabi'a ce ba su da tausayi saboda ibada suke wannan su kama mutum su azabtar da shi shidadin masu ƙarfi wanda ya huce iyaka la ya asuna Allah ma'amaran kuma ba sa saba Allah abin da ya umarce su wa ya fa'aluna ma yi umaru kuma suna aikata abin da Allah ya umarce su kenan daga Allah ya ce ku yi zasu shi yasa manzala ce inda ya zo laudana minni inda ya zo kusa da ni laktatafatun mala'ika da mala'iku za su kama shi udwan udwan su kama shi gaba gaba su yi mishi su yi wa shugaban jahannam a lokacin to he baya jai kenan shine falye da unadiya ya kirawo yan majalisar shi Allah ya ce sanadu zabaniya za mu kirawo zabaniyawa daga kalma ta zabaniya ka san da akwai magana domin asalin ita kalma ta zabaniya malamai suka ce ma'ahudatun min zaban an ciro shi ne daga asalin shi shine azaban a tunkuɗe abu a tuɓe a bige abu da ƙarfi shine azaban wa huwa addaf'u asalin kalma ta azaban shine ana nihin da shi addaf'u to anan ana nihin da azzabaniya sune khazanatu jahannama wa'inda suke yani gadin wutar jahannama sune mala'ikun da Allah ma'auki suke ce ghilazun shidadun la ya asu na lama marahun wa ya fa'alina ma yi umaru to ya kirawo ‘yan fada shi ya kirawo masu taimaka mashi sanar da zabaniya mu kuma za mu kirawo mala'iku zabaniyawa su kama shi su yi wuta jihannama da shi shi yasa da ya zo kusa da manzanar sama zai taka wuyan nashi inda ya ce sai ya ga rami wanda har wutar jihannama zai ta domin wutar jihannama asfalin safi tana ƙasa fi darakil asfali minan nar a ƙasa take ramin hawu ta jahannama bai yaga farshashinta sai kuma da ya ga abun firgici da tsoro ya ga fuka-fiki na mala'ikun da za su kama shi biyu ta jahannama sai ya bayana to wannan aya ce a gwada mishi a nan doron duniya kuma aya ce a gwadawa a doron duniya duk wani wanda zai yi fito na fito da annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ƙarshe har na mara ƙarshe sun zamto babu alkhairi babu wani albarka sanarwar zabaniya za mu kira zabaniyawa su ne khazanati jahannama almala'ika alghilazu shidad wanda bayani ya riga ya gabata a kansu sai mai kyau san Allah ce falle da unadiya sanarwar zabaniya abdullahi bin abbas yake cewa baicin ya karanta wannan aya a tafsiri yake cewa yani lau da anadihi la akhadhatu mala'ikatul azabi min sa'ati inda ya kirawo ɗan falon shi ya kirawo ɗan fada shi masu taimaka mashi la'akhadatul mala'ika da mala'iku sun kama shi min sa'ati ta wannan lokacin akan wannan lokacin kai tsaye za su kama shi su yi wutar jahannama da shi su kama shi irin kama wanda ake jewa kafiri wutar jahannama daman kuma kafiri ne mushriki ne shi sai Allah maɗaukin sarki ya ce baitin an riga an gama an yi bai magana da bai isa ba ya ce a'a kuma a gaban jama'a a cincirin da jama'a ya ce zai taka wuyan mazalar sama da ya zo ya kasa isawa kinan kasa an kunyatar da shi bayyana ta cewa to an gama da shi yanzu kawai shi jiran mutuwa shi yake jiran yake a jira ake yi mummunan mutuwa kuma ya yi mummunan mutuwa an kashe shi ko a tsakanin uhud ko badar ya yi mummunan mutuwa samari matasa suka kashe shi haɗa shi ne allah maɗaukin sarki ya zai dawo kuma hallo ya kwatantawa kai mai yin ibada kai mai yin ayyuka na ƙwarai wani yana hana ka kada ka yi mishi biyayya sai allah maɗaukin sarki ya dawo ya magana kan maza da sarki ce kalla lalle tabbas la tuti'uhu kada ka yi mishi biyayya la tuti'uhu kada ka yi mishi biyayya kada ka juya zuwa ga maganar da yake wani kada ka yi mishi biyayya ko ɗaya annan muhammad sallallahu alaihi wasallam a cikin abin da ya kira ka na barin sallah balma wasjud ka yi sujjada nan an wadi as-sujud ana nihin da min babu itlaqil juz'i ma iradul kull an wadi wani bangare na sallah ana nihin sallar karan kanta gabaki daya wasjud ka yi sallah waqtarib ka nemi kusanci zuwa ga Allah madaukakin sarki dama kuma hallo Allah maɗaukin sarki ya bayyana ma manzan Allah sama kada ya yi wa duk wani yani kafiri munafiki kada ya mishi biyayya ya ayyuhal wala tuti'il kafirina wal munafiqina wada azab ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله wakafa billahi wakila Allah ya ce wa manzala sama la tutil kafirina kada ka wa kowane kafiri kada ka wa kafiri kafirai biyayya wal munafiqin da kuma munafikai kada ka yarda kafiri ko munafiki ya ma magana kai mishi biyayya ko wanda ya sifanta da sifofin su ya ma magana ko ya baka umarni kai mishi biyayya to ran ma kuma ka hana shi kada ya wa Abu Jahal biyayya dan tsoro wada'azahum bari cutarwar da suke ba ba su isa ba su taba ka ba su isa ba komai ba wa tawakkala ala Allah ka dogara ga Allah maɗaukin sarki wa kafa billahi wakila Allah ya isa abin dogaro ya isa wakilinka kuma Allah a wata aya cikin suratul ma'ida Allah maɗaukin sarki ya bayyana mashi yace ya ayyuha rasulu balligh ma unzila ilayka min rabbik wa in lam taf'al fama ballaghta risalata wallahu ya'simuka min nas Allah maɗaukin sarki zai kare ka daga mutane da in manzo Allah sama zai yi da'awa zai yi fa- wa nasiha zai yi fadakarwa hayda an gadi tunda aka saukar da wannan aya manzo Allah ya ce ku tashi ku tafi wallahu ya'simuka min nas haka to haka ne ake so ka yi wannan duk lokacin da za ka yi aiki na kwarai mutumin da zai ce ka bari kakkai kada ka saurare shi kada ka yi biyayya zuwa gare shi ka yi banza ka maida shi kawo babu shi ci gaba yi aikinka na kwarai dage da yin ayyukanka na kwarai ma dama babu kuskure a kan shi ci gaba da ayyuka na kwarai kada ka yi wa wani biyayya a kan hana kan da ya ci yin wajen aiki na kwarai sannan kuma hallo ƙarƙashin wannan ayar kalla la tuti'hu wasjud waqtarib kayi sujjada waqtarib kuma hallo ka nemi kusanci da ubangijinka wannan yana nuna mana cewa lalle sujjada shine mafi gurin da kai zamantowa kusa da Allah madaukakin sarki kamar yadda manzon sama ya bayyana a hadisi yake cewa aqrabu hadisi imam muslim ya rawaito shi imam tirmidhi ya rawaito shi imam nisa'i ya rawaito shi manzon sama yake cewa aqrabu ma yakunu al-abdu min rabbih wa huwa sajidun fa aksiru min ad-du'a manzala sai ce aqrabu ma yakunu al-abdu min rabbi mafi gurin da bawa yayi zaman to a kusa da ubangiji shi wa huwa sajidun lokacin da yake sujjada fa aksiru min ad-du'a manzala ya ce to dan haka ku yawaita addu'a kuna kusa da ubangiji mafi gurin da yayi kusanci yayi kusanta ka da ubangiji Allah madaukakin sarki lokacin da kake cikin sujjada dan haka mutum in yi sujjada ya yawaita addu'a ta alkhairi na duniya da lahira ka yi wai ta yin addu'a Allah ba ka alkhairin duniya da lahira sannan kuma Allah mazala ya ta amman ruku fa'azimu fi rab a ruku'i ku girmama Allah maɗaukin sarki da yin tasbihi wa amma sujud fa aksiru min addu'a addu'a a sujjada kuma Allah ku yawaita addu'a fa qimna an yustajaba lakum lalle tabbas kun yi kusa da a amsa muku addu'a in kana son amsa addu'a matsala ta kama ka kana da bukata sujjada ga gurin amsa addu'a da akwai ɗaya daga cikin wasu malamai wanda a wannan zamanin yake shine Sheikh Abdurrahman ko kuma Dr. Abdurrahman Sumai mutumin Kuwait ne Allah ji kanshi Allah rahamce shi wannan Dr. Abdurrahman Sumai shine ya assasa AMA لجنة مسلمي إفريقيا wanda ya sunanta aunin mubashir jami'at aunin mubashir ama wanda kusan ko ina a afirka za a ga da akwai reshe shi a nan ma zandar da akwai reshe gidan marayu a niger gidan marayu wajen nawa wanda shi ne dai asalin asasawa yanzu yayin shi suke tahiyar da al'abarka da sauran ɗaliban shi da sauran yani muta abakan shi arziki na shi shi kaɗai ne ya yi wannan abu wannan bawan allah ya ji labarin wani gari wanda musulunci bai kai ba a nan afirka wajejen yankin benin ko ina ne allahu alam bitahdi sunan garin ba ban da tabbas sunan garin ya ji labarin musulunci bai kai ba garin amma garin da akwai matsala wajen isa garin wajen zuwa garin da akwai matsala saboda he an burwa kuma a wannan ruwan da akwai me yake suna kada kuma cinye mutane yake ya ce a kai shi can suka ce a a ɗan rakiya ta suka ce da akwai matsala ha ana iya rasa rai cinikin rai ne kawai lokacin ruwan isa lokacin da daurina take yawo mutum ya ce zai shiga ciki haka da akwai matsala sai da kai ne babu tabbas a wuta ya ce a kai shi duk da haka aka kai shi da ya ta yan garin suke mamaki ya aka yi huce har ya zo lahiya kuma yana bako da ya zo ya kira su zuwa ga musulunci aka tattara dukkanin 'yan garin gaba kiɗa domin galiban shi da awa ce yake da abu biyu he ya zo da abin hannun shi ya muku ayyuka na alkhairi kuma ya tattara manyan gari ya musu ayyuka na alkhairi ya musu abu na alkhairi sannan kuma hallo sai ya muku dawa hanyar yau haka da dama za ga ƙauyuka da dama masu garin ƙauyukan an kai su makka aka gina musu masallaci ba sa wasa da masallacin kaga ana tsabtace masallacin ana dagewa duk da aka zo aka ce za a yi wa'azi ko za a yi daura za a ga suna ba da muhimmanci kuma da sallar laye a musu wani ɗan abu da azumi a ɗan musu wani ɗan abu na alkhairi to wannan ita ce da'awa a dinga yi ana ɗan kamawa to amma kuma hannu galiban malaman yanzu ba su da dama haka bana na su dinga ɗan sa wani ɗan abu na alkhairi wallahi ƙauyukan nan suna buƙatar haka ɗan sabuli wannan an za ku ta yi wa'azi a je da sabuli na ɗan dala ashirin ashirin da sokilin a ce duk wanda ya hadarci wa'azi awa biyu ne za a yi ko karatu ne sallah ce za a koyar awa biyu awa uku duk wanda ya hadarta yana da guda daya wallahi kaga cincirin da jama'a da za ku samu shi yasa wallahi matasa su yi kokarin yin wannan abu a yi kokarin yadda za a dinga ajiye ko da dala ashirin ashirin ne a sati ko a wata don wannan abin a sai sabuli dan ashirin ashirin sokinin dan goma goma a je ƙauye a tara mata a koya musu hukunce-hukuncen addini duk awa biyu za a yi duk wanda ya awa biyun nan yana da sabuli dan ashirin da soki da dan goma ka ga matan da za ka samu da dama kuma suna godiya suna yi muku addu'a ta alkhairi sai kuma da kun ribaci wannan hanyar kun koya masa addini wallahi kokari matasa yi kokarin yin haka kuma da akwai damar yi yau Allah sai misala ce matasan wannan masallacin sun hada kai za su yi irin wannan ko na makaranta ko makamantan haka za a samu ci gaba da alkhairi kuma ga ƙauyukan wa ba nesa bane ba da moto ma ana iya taya duk ga sunan kusa kusa Allah taimaka Allah sai alkhairi to da yazo garin ya kira su zuwa ga musulunci suka ce su yani ba san wannan ba babu maganar musulunci suka ce amma suna da wata bukata idan da zai biya musu wannan bukata to su za su shiga musulunci suna so ya roƙi ubangijin shi wanda ya kiraye su zuwa gare shi imani shiga addinin shi ya roƙe su ya musu ruwa in dai an musu ruwa suna da matsalar ruwa gurin su hori gare shi ba su da ruwa sun jima shekara aru-aru ba musu ruwa ba to sai ya yi arwallah ya yi mai yake suna sallah raka'a biyu a cikin sujjada ya dawwama a sujjada yana addu'a na cewa Allahumma la tudayya dina Abdurrahman bi zambi Abdurrahman ya Allah maɗaukin sarki kada ka ɓata addini na Abdurrahman ta dalilin zunubin Abdurrahman ya Allah ka biya musu bukatunsa ya Allah kai musu ruwa yana ta addu'a Allah kai musu ruwa Allah kada ka ga zunubi na yana yin addu'a bai ɗigo kanshi daga sujjada ba shi yake ba da labari da kanshi bai ɗigo kanshi daga sujjada ba face ruwa ya fara zubowa duka garin suka yi imani to wannan duk garurrukan da kake jin labari mafi yawansu waɗanda da ba musulmi ba ne ba mafi yawan shi ya sa musulunci hatta a nan a ɓangaren nijar da akwai gurin da kiristoci ne da irin wajen makulandi yanzu sun zama musulmi da wajejen ɗan isa duk ya musu ayyuka irin na alkhairi yanzu ba shi ba yake yi ɗayan shi suke amma shi za ta yayi da ɓangaren benin ɓangaren kwadiwar ɓangaren burkina irin wannan ake bukata to muhallin shahadai yani a cikin sujjada kusa kake da ubangiji allah maɗaukin sarki sannan kuma hallo wannan ayar ta wannan sura ta karshen wannan sura suratul iqra kalla la tuti'hu wasjud waqtarib ya tabbata yana daga cikin guraren da ake sujjada sujudu tilawa wadih a cikin sahihi muslim ya zo manzon sama da ya karanta ta yayi sujjada yayi sujudu tilawa sujudu tilawa dama yana daga cikin ladabbuka dai na karatun alqur'ani in mutum zai karatu alqur'ani ya kasance yana da arwallah yana daga cikin ladabbuka sujudu tilawa kuma hallo yana daga cikin ladabbukan karatun alqur'ani ya kasance ka fuskanci alqibla yayin da man kana da arwalla ka fuskanci alqibla to sujudu tilawa ana so ka yi ta a gabas sannan kuma hallo ana so ka yi ta da arwalla idan baka da arwalla ka zo shi ma malamai suka ce ba laifi bane ba kana iya yi ko da babu arwalla amma dai gabas ita ake so ta sha bamba a wannan gurin da sujudu shukur sannan kuma hallo sujudu tilawa ana yin ta ko ana cikin karatu ko ana cikin sallah ko sallah ta da yake da suna ta wajibi ce inda liman ya yi za ka yi amma in liman bai yi ba ba za ka yi ba kada mutum da hamasa liman ya karanta bai yi ba shi ya ce ya yi ya bata sallar shi liman in ya yi dole ne ka yi in bai yi ba ba za ka yi ba sujudu tilawa kenan wanda shi ne ƙarin lada ne kuma hallo da yake suna tabbatar da ma'anar da ayat da take dauka umarni da aka yi da yin sujjada wadda wanda ita ce sujudin tilawa wani a takaice yan uwa shi ne mai yake suna surati yani ikra surati al'adab he wasu ɗan darsuka da za mu yi ishara a kansu wanda ya zo a cikin wannan sura ina ji ta yi dole karatun za mu tsaya haka ko? ai babu damar kara ko? na'am jaid kenan mu yi ishara zuwa ga wasu darsuka wasu fa'idodi da za mu iya hararwa a cikin wannan sura in muka lura wannan sura an fara ta da umarni da neman ilimi da umarni da karatu sai aka rufe ta da da aiki da karatun kuma aikin ya aka yi ishara zuwa ga abin da yake doron aiki ne shi ne sallah da haka malamai suke cewa yadda wannan surar ta fara da umarni da a yi karatu da a karanta a nemi ilimi kuma tarihi da a umarni da a yi aiki wannan yake nuna cewa al'ilmu ya tadil amal ilimi yana wajibta ma yin aiki da ilimi kenan idan mutum ya yi karatu wajibi ne sannan kuma wallo ya yi aiki da shi shi ma kuma wallo wajibi ne mai zaman kanshi kenan dole duk lokacin da ka karanci abu ka yi kokarin matsala shi a aikace wani kina sura tana nuna mana haka sannan kuma daga cikin fawaid din da sura na zamu hararo na bangaren da ya shahi lugha da akwai wani abu da ake ce mishi al-itnab malaman balaga suke ce al-itnab a yawan yawaita magana a yawaita maimaita abu saboda muhimmanci shi in ka lura wannan surar da akwai wani abu da aka yi wa ita maimaita shi ikra bismi rabbikal ladzi khalaq kuma Allah ya ƙara maimaita ikra wa rabbikal akram malami suka ce an maimaita ta lil fa'ida an yi itnabin ta bi tikrar li fa'idatiha saboda fa'ida da take tabbatarwa kuma fa'ida qira'a da kuma ana bukata babban sakon da wannan sura take so ta iya sama shine karatu shine mahuta na komai in ana cutar ma manzala sama to karatu idan kana so ka assasa al'umma domin kai sabon annabi ne da kwadaitar da wannan al'umma taka akan karatu duk abin da kake so na ci gaba almihim karatu a bashi muhimmanci daga an bashi muhimmanci za a ga ci gaba wannan kira a takaice sannan kuma da akwai yani wasu durus na balaga wal Allah faɗinsu ko bayani akan su ne dan zai kasance kawai bayani magana ce dai almuhim dai wannan ne shine wanda muke da bukata yani mai isar insha Allah a takaice dai wannan shine karatun mu na yau idashin yani tafsiri na suratul alaq insha Allah gobe da izinin Allah tabaaraka wa ta'ala za mu tashi a suratul tin insha Allah tabaaraka wa ta'ala na na ake ake badawa a ake fara nan yau yauwa yaushe ake yin itikafi ake fara itikafi wani irin aiki ake yi a cikin shi da mai da mai ake karanta nan yauwa farko dai itikafi manzo Allah sama ya kasance yayi itikafi na a goma ta farko sai aka umarce shi aka ce daren lailatul qadr ba a goma farko ba take a gaba take sai itikafi a goma ta tsakiya aka ce mishi daren da ya kadari ne ba a nan yake ba a gaba yake sai itikafi a goma ta ƙarshe wannan itikafin da ya a goma ta ƙarshe tun daga shi bai taɓa barin ba itikafi a goma ta ƙarshe matan shi a goma ta ƙarshe sahabban shi a goma ta ƙarshe tun daga wancan lokacin har zuwa yau a goma ta ƙarshe kenan lokacin yin itikafi shine goma ta ƙarshe wanda yake mustahabbi ne domin azumi a goma ta ƙarshe amma mutum in ya shiga a dukkan wata ramadana ba matsala bane ba in ya shiga a ashirin in ƙarshe na wata ramadana ba matsala bane ba in a goma ƙarshe kaɗai ya shiga ba matsala bane ba almuhim dai a goma ƙarshe ake so a yi aiki kafi wannan shine farawa kenan za a fara itikafi lokacin da goma ta ƙarshe za ta fara yani za a ɗauki azumi na goma ta ƙarshe in rana ta fada a rana ta mai yake suna a rana ta sha nawa sha tara in rana ta fada ko ashirin rana ta ashirin ko? rana ta ashirin in rana ta fada kenan magariban wannan ake so a shiga ko kuma kahin ketowa alfijir ko da magariba ko kahin ketowa alfijir ɗaya daga ciki yani kahin lokacin sahur ka shiga ko kuma a daren da bayan hada rana idan kuma hutowa kuma hallo bayan hadawar rana ta in an ga wata in an ga wata rana yani 29 ko ko kuma 30 daidai in an ga wata ko kuma ba a gan shi ba an kadarta ya riga ya huce da kadartawa dai to a lokacin mutum zai huto daga itikafi daga rana ta hada ba dole ba mutum ya kwana ranar idi ya zo hadawar rana dai domin in rana ta hada an ga wata to yani an riga an huta daga watan ramadana wannan shine lokaci sannan kuma hallo sai abin da ake so a yawaita yi babban abin da ake so a yawaita yi shine yawan sallah da yawan kuma hallo karatun alkur'ani karanta alkur'ani da yawan yin azkar da yawan yin ibadu da yawan mai da hankali zuwa ga hadarto yani Allah maɗaukin sarki a zuciyarka lokacin da kake ibada ikhlasi sannan kuma hallo babban rukunin itikafi zama a masallaci a masallaci a ina ake itikafi masallaci na juma'a saboda kada ka buƙaci ranar juma'a huta zuwa ga wani masallaci kai sallah a masallacin juma'a sannan ba a so mutum ya huta daga masallaci sai da bukatar da take ta tilasce babu makawa kama da sa misali a masallaci babu banɗaki sai ya je gida ya bayan gari kawo a masallaci babu abinci bai da kuma wanda zai dinga kawo shi abinci sai ya je ya amso ko makamantan haka ko da mutuwa za a yi ko makamantan haka ba a so ka shirya ka je zuwa ga me yake suna jaje ko makamantan haka he in ka zo wucewa ka ta dole a gida za ka yi bayan gari ko za ka yi wanka babu banɗaki a masallaci za ka shiga ka dole a tsaitsaye kana ta yaka ce ya haƙurin mu na ji labarin an ce an yi haka saboda kai ka mai da kanka mu takif ne a masallaci sannan kuma wannan shine itikafi babu laifi a kai wa mai itikafi ziyara in an kai mishi ziyara babu laifi ya katse ibadar da yake ya tsaya ya tattamna su yi hira da wannan kuma babu laifi ya raka shi har zuwa bayan masallaci kenan wata sunna ce mai girman gaske idan baka da daman yin itikafi kana da wani abokinka dan uwanka ya shiga itikafi ka kai mishi ziyara dan abin alkhairi kaza ce ko makamanta haka ka sai haka meka mishi ku dan tattamna ko da minti biyar ya rako ka manzala su sama ɗaya daga cikin matan shi ta rako shi yani ta kawo mishi ziyara gurin itikafi ya tsaya suka yi hira suka tattauna har ya rakota wasu suka gani magana sam da bace a cikin dodo suna neman yin gaugawa su wuce su ce kai babban magana sai manzala ya ce ku tsaya a gurin ku wance ce matata sai suka ce a'a ba haka muke ne ya ce domin shaitan yana gudana a duk inda jini yake gudana kai ya riya muku wani abu kina wannan yake nuna cewa ana kaiwa mai itikafi ziyara sannan babu laifi mai itikafi yayi barci in ya gaji wada sannan kuma hazo babu laifi mai itikafi idan ya gaji kuma bai ya iya barci ya zauna ya dinga tafakkur fi ayatin latinani a cikin ayoyin Allah mai itikafi in ya gaji da zama da kwanci babu laifi ya dan tattaka a cikin masallaci dan jinin shi ya motsa duka wannan babu matsala yana iya yin aski yana iya yanke harce zai yi wanka zai yi komai da ake yi zai kwana a masallaci ko da zai yi mahulki babu laifi in mutum ya yi mahulki wannan yan shi bai warware ba itikafin shi sannan kuma ba zai je ma iyalin shi ba na itikafi almihim wannan shi ne dan bayani akan abin da shi itikafi a takaice insha Allah abin da muka faɗi dai Allah shi cikin mizanin hasanatun abin da muka yi kuskure Allah gafarta mana Allah mana dauke Allah Allah ka biya mana dukkanin bukatunmu na alkhairi ya Allah mu dauke sarki muna bukata muna da bukata zuwa gare ka Allah ka biya mana dukkanin bukatunmu na alkhairi ya Allah muna roƙonka Allah duk wani sharri da yake tunkaran mu Allah ka kare mana shi Allah ka kare mana shi Allah ka bamu ilimi mai amfani Allah ka bamu ilimi mai amfani Allah ka bamu zuciya mai tsoronka ya Allah madaukakin sarki Allah ka samu fahimci addinin ka mu fahimci littafi da ka sabko a nan Muhammad sallallahu alaihi wasallam subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk